sun gudu gunka muka gudo da ya tsuma manzan Allah manzan Allah da ya ta yana jan bargonsa ya ce to bari a je gurin Allah a gaya masa manzan Allah ya tashi ya jirru ridahu yana jan mayafansa hatar raqal munbar ya hau munbar ya tsaya faka da ba yayi kudu ba wada alam yace Allah bayinka suna son ruwa falam ya zali da manzan Allah da ya fara addu'a ba tsaya ba hata amdarata sama sai da aka je sama ta rugugugugugu wa ala da mambari bai sauko akan mambarin ba Allah ya sauke ruwa shi bai sauko akan mambari ba amma ruwan ya sauko sai manzon Allah wa bi sai al-buhari annahu lama jaa arabi yayin da wani balarabe ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa jagali nabi ya kawo manzon Allah kuka lilqa da yace manzon Allah hakika ba an yi fari bada Allah ta'ala sai manzon Allah ya roki Allah fanjabat sahabu bil madar nan da nan ga jamare ya zo ya saki ruwa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce lau kana Abu Dalib hayyan laqad ra'aynahu duniya ce ta taru ta zo gurin manzon Allah ya ce Allah ayi ruwa sai ga jamare rugugugugugugu aka saki ruwa manzon Allah ya ce da Abu Dalib yana na yau da ransa zai yi dadi shi irin wannan ranar yake so ka san wannan sirrin da Abu Dalib baban Sayyidina Ali da yana duniya yau aka zo guna ne haka da sai ya ji dadi to yaya wanda yana cewa da babana yana nan da ya ji dadi wannan wai ka danganta yi ga wani wuri ka yi gawo ku kai kanka dai ba da haka sai wani ya ce to bari na rera waƙan da Abu Talib din ya rera mana manzon Allah ai mun haddace waƙan man anshe da kaulan fa qala Ali radiyallahu sai da Ali ya ce wannan baitin da babana yake rera ma ai na san shi ya rasulullahi ka annaka aratu qawlu wa bayari yastazgil gama mubi wajhi simalil yajami ismatil lil aramili sayyidina ali ya rera waƙan da babansa yake rera wa annabi muhammadu ya ce wa abiyarin ga ka yaro ne fari ya sauƙi ga mamu a dalilinka allah yake zub da ruwa kimalin ya tama kai ne wanda kake karewa marayu martaba izmatul lil aramili a dalilinka ake kare mutuncin gwagware fa allala waje dandanan sai fuskan annabi kaman wata wal wal wal wal wal ya fara haske sallallahu alaihi wasallam ولم ينكر انشاد البيت wannan baiti da sayyidina ali ya raya sayyidina rasulullah dai muzanta ba wala qawlu ko badansa da yace yastasqil gamama bi wa ana yayi da ruwa a dalilinka walau kana fi zalika ishrak da cikin wannan hirka ne sayyidina ali a ga manzon Allah la nukura kai manzon Allah bai ki ba walam ya dalil inshadu bai nemi da waka wa da bai nema ma arera masa wannan waka ba wa kana sababu insha'il bait haqiqa dalilin da aka bada da baitin nan min abi dalib min jumlatika yana daga yawan kasida madadi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka yabi manzon Allah anna qurayyin su qurayyawa azabahu ka da saudiya bari ya same su fatas qadiyin sun nemi shayarwa da abu dalib wata wasala aka zo aka yi tawassuli bin nabi sallallahu alaihi wasallam fa agdaqa alaihi musahabu nan da nan sai ga jama'a ya saka musu ruwa bil madar da ruwan sama wa kana zalika qabla ba'si sallallahu alaihi wasallam kudo wani daraja lokacin da aka yi ruwan sama aka ki zub da ruwan sama to a lokacin nan ƙurayawa kafirai suka tare suka zo gurin manzan suka zo gurin abu ɗalib rafanin manzan Allah shi kuma lokacin manzan Allah ba ma ya shi suka ce ga mun nemi ruwa mun rasa sai abu ɗalib ya ce ruwa kuma ya ce bari a dalilin ɗana gaya Allah yanzu zai muku yanzu za a yi muku ya zo ya tsaya ya ce Allah ka shayar da mu ruwa saboda wannan ɗan nawa aka saki ruwan lokacin ba aiko da manzan Allah manzanci ba ba bayyana masa ba ba da fasha abu dalib tilkal qasida daidai da wannan baiti ɗayan ne Allah ya saki ruwan gaba ɗaya nan da nan fasha tilkal qasida wa sa'an ibn abar radiyallahu anhu annahu qala awwal lahu ta'ala ila isa Allah ba yayi wahayi zuwa ga annabi isa alayhi salatu wassalam Allah ya ce ya isa amana bi Muhammad ya ce Isa ka yi imani da annabi Muhammadu haka Allah ya gaya annabi Isa wa man wa marra man adrakahu wa marra da wanda ya shuɗe man adrakahu da wanda ka rasa min ummatika daga al'umanka an yuminu bihi al'umanka da suka yuɗe da wanda suka raska to duk sai sun yi imani da annabi Muhammadu sai Allah ya gaya annabi Isa ya ce falawla Muhammadu ba dan annabi Muhammadu ba annabi Isa ma kalaktul jannatu Allah ya ce ba dan annabi Muhammadu ba Allah ya ce da ban yi aljanna ba wan naru Allah ya ce ba dan annabi Muhammadu ba da ban yi wuta ba laqad khalaqtul arshu alal ma'i yace na halatti al'aryi akan ruwa fadda raba sai al'aryin Allah yana girgiza haka faka taba alai sai Allah ya buga al'aryin tambari da aka rubuta masa la ilaha illallah muhammadur rasulullahi faka kana sai al'aryin ya tsaya daram al'aryin Allah kuzan da ya tsaye da yi kalmar shahada ne Allah raba mu da wannan rahin rabo ni kaza abin da nake tuna wai mutumin da ba kama sunansa ba man ka mutu kai kafiri ne wai ka ce kar a yi tawassali da shi in ka zo mutuwa duk wanda in mutum in yi mutum ya ki faɗin la ilaha illallah ya matsayin sa duk addu'a da muke muna cewa Allah ya sa mu cika da imani ai ba la ilaha illallah kadai bane imanin sai ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ka ka cika da imani to su sun ce kar a yi tawassali da shi to ai kalmar nan ne ba ta so sai su mutu ba imani don ba haka kake nufi ba menene sunansa din in ba a kira sunansa ba addinin baya yi addini duk sunan wanda ka sa ya zama magana amma kana sallah Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah inda ka ce hayya ala salah sai a ce kai sake ba tai ba kafiri ka ce hayya ka ce hayya la ilaha illallah ka ce hayya ala salah dolan kakan ka sai ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah idan za a yi kiran sallah ma sai an ce ashhadu anna muhammadar rasulullah kuma sallan naka sukutum atayyatu lillah azkiyatu lillah adaibatu salawatu lillah assalamu alayka karka faɗa mana sai ka ce assalamu akanka inda kaga sallan za ta yi assalamu inda ka ce assalamu akaina to amma sai ka ce assalamu alayka ya rasulullahi wa rahmatullahi kai kana cewa kan rayuwa annabi tawassali kai kuma ga kana tawassalin a sallah kana sallan ba Allah kake gairwa ba to ka zai Allah kadai mana da kai sallah ka zauna ka ce Allah na gaihe ka amma cewa kai attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi assalamu alayka kace mun gaishe ka manzon Allah wa kake gairwa Allah ko manzon Allah to ka ki gaida manzon Allah gurin ka gaida Allah assalamu alayka fasarar manzon Allah na gaihe ka shirya zahiri sallah Allah ake gayarwa a ciki kuma mun tarar ana gaida manzon Allah to ka soke wancan mu ga ta zama sallah gai nan dai ba zai zama sallah ba assalamu alayka ayyuhan nabiyyu sai ka gara wa rahmatullahi wa barakatuhu duk annabi Muhammad kake gayarwa assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina sallah bata zama sallah ba ashhadu an la ilaha illa allah kace ashhadu anna muhammadar rasulullah sannan sai kace assalamu alaikum sallah ta zama sallah rabin ma a cikin sallan annabi yake gayarwa rabin Allah rabin annabi amma dai Allah haka gayar ba ka tunanin wannan za kama kaba da annabi kai ma ka kama sai ka sai dai ka daina kama kaban za mu barka ka daina a sallah ko kuma ka daina sallah mu sare wuyanka kafiri to in ka bar sallah sai a sare wuyanka in kuma za ka yi sallan ka ki kiran sunan annabin ya zama sallah mu gani wa jama'a annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma za ka mutu sai ka ce Allah ya saka cika da imani cikawa da imanin nan in baka ce muhammadin rasulullahi ba Allah baya so kuma sallan da kana sallah wa ya kama sallah annabi Muhammadu ne ta dalilin annabi ka san sallah yadda ta dalilin sa muke addu'a Allah ya mana to kai ma dalilin annabin kake sallah sai ka daina to a dalilin wa kake sallah a dalilin wa to kuma ka ce ba ka san dalili kai da kake so to sai ka bar dalilin ka zama kafiri ko ba ne ba in ba wannan ba kuma sai me abin da kake ba azumi ba azumi kake yi to azumi da kake yi qur'ani annabi muhammad aka saukewa a daren lailatul qadari sannan ma ma gane cewa azumin ake yi daren lailatul qadari kuma annabi aka baiwa ba kai ba duk wanda ya samu alfarman daren alfarman manzon Allah ya samu wannan dare in ka taya kace to kai aikin haji zaka je maka kai mun ji aikin hajjin da kake ka je ka duba aikin hajjin menene a aikin aikin hajjin gaba ɗaya ka auna menene shi idan ka je ka dawo harami haka ne ko daga jidda sai ka je maka idan ka je maka kai wankan ka na daukan a harami kai ni a ka je dakin Allah dakin kake kewayawa sau nawa sau bakwai kai nafila raka biyu to bari ka ji abin da baka sani ba Allah madaukakin sarki da yace ku je ku yi a dakin ku je ka kewaye dakin sau bakwai sannan kuma ka je ka yi sallah a inda annabi Ibrahim ya yi sallah wata ka zu واتخذوا ملة إبراهيم حنيفا wata ka zu dai min makami واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى Allah ya ce idan kai dawabi sallan nan da za ka yi ba ko ina ba akwai kafan annabi Ibrahim ka je gun kafansa ka yi gun ya yi daraja annabi Ibrahim ya taka gurin ka yi sallah a gun kafansa ka je ka yi sallah dan annabi Ibrahim ma ga yana sallah bare dan manzon Allah wata ka zo min matsami Ibrahima ku rike gun nan da annabi Ibrahim ya tsaya musalla a nan ka yi sallah an ka je ka leka kafansa ne a gurin gahi nan ma dai kakan annabi Muhammadu ne kuma yi wannan wanda kake sallah wannan gurin albarkacin annabi yake nema kai kana neman albarkacin sa shi yana neman annabi ina ka dosa sannan kuma me aikin hajjin naka jifan shaidan wa ya fara jifan shaidan a duniya annabi Isma'ila ne sai mahaifiyar annabi Isma'ila sai annabi Ibrahim wannan jifan shaidan koyi ne da annabi Ibrahim da annabi Ismaila da mahaifiyar annabi Ismaila su wanda kake jifan don su albarkacin annabi kai suke nema mutum ne ya yi jifan kake yi don ya yi mai jifan kuma darajarsa ya kai don ya yi a yi to yi ma darajar annabi yake nema ka gani safa da marwa da kaga ana zirga-zirga mahaifiyar annabi Ismaila ce take neman ruwa a safa take neman ruwa a marwa ya zama aiki nan kuma da mace kake koyi an ce ma ka bi bayan annabi Muhammad kana wasa mace ce tana neman ruwa ta leka nan dutsen ta leka nan dutsen ya zama in baka yi wannan ba baka da aikin haji to sai yaya mace ba ta yi kuma in baka yi ba baka da aikin haji duk abin da za a yi alfarman annabi ne ita wannan matar mun je lahira alfarman annabi Muhammad take nema rago kuma da kake yankawa annabi Isma'ila za a yanka aka kwace koyi ne da annabi Isma'ila koyi ne da annabi Ibrahima shikenan ayi ta zub da jini su kuma alfarman manzon Allah suke nema tsayuwan arfa annabi Adamu nan yazo ya tsaya aje a tsaya gurin saboda annabi ya tsaya koyi ne nan ma kawo dutsen arfan koyi ne dai duk abin da ka gani a maka an yi ne dan annabi Muhammadu kuma annabi Ismail annabi annabi Ibrahim ne ce rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم to ka duba ayan ma a cikin sa da tawakkali da ya koro ya koro ya koro ya ce zakiyin wannan annabin ya tsarkake su ba ce Allah ba annabin ya tsarkake su sama kaga zahiri Allah ne mai tsarkakewan to ta wasalin ta yi cikin nan ba to saboda haka duk aikin hajji alfarman annabi yake yi madina kuma alfarman manzan Allah ne in ka yi aikin hajji ka ki zuwa madina aikin hajjin ka bai yi ba bai yi ba kuma ka ce ba ka son wanda za a je gunsa sai masallaci kuma ba annabi masallacin ma ba zai zama masallaci ba mai masallacin ne za masallacin ya yi daraja ta bari mu je gaba kaɗan don karatun namu yana da yawa ina fata kuna fahimta to sannan malam ya gaya mana al'arin Allah zai da aka rubuta la ilaha illallah muhammadin rasulullahi fa kana ya zai hiro qala fil jawahir al manzum fa idza kana lahu sallallahu alaihi wasallam hadha al falal to inda manzon Allah yake da wannan falala wal khusuz yaji a bala ya ta a yanzu ba za ku yi tawassali da manzon Allah ba wa zakar al kasdallani kasdallani ya ambata mana a sharhin nan da yawa buhari bisa ga kabun ahrabu bisa ga kabun ahbaru anna bani isra'ila su dai bani isra'ilawa kanu sun kasance idan ka haɗu yayin da fari ya kama su istaku za su nemi sha da fari bi ali baiti nabihim ga alan gidan annabinsu fa alima bizalika anan muka sani anna tawassul hide tawassuli mashru'un shari'a ne ma hatta bi umam sabiqa bani isra'ila ma suna tawassuli ga ga yayin gidan annabinsu wa qala sayyidi samhudi sayyidi samhudi ya ga mana al sabon kulasa alwafa in al'adat ita dai al'ada gare ta gudanar ana mina tawassali shi dai tawassali inda shakar abun mutumin da min mallahu qadar indahu yana da daraja abun sa yukarimu ana girmama li ajali ya dalilin sa wai gari hajatu bukata tana biya wa gari ya tawajja bihi haqiqa ana fuskanta liman lahu ja ga wanda yana da alfarma ila man huwa alaminu ga wanda yake da bi daukakan daraja sai ka je gunsa ka ce wani taimake ni da kaza ya baka tawassali ne wa idza jaza tawassali in dai tawassali ya halatta bi amalin saliya da ayyuka kyakkyawa kamar yadda ya za sai Buhari a hadisin mutanen nan guda uku wanda muka ba ku labarin suka ga cikin wannan kogo ya haɗe da su kowane ɗayan su ya tawassali zuwa ga Allah da mafi sa rai da aikinsa mai kyau wannan dutsen ya dinga budewa ya dinga budewa gaba ɗaya suka fita to in ko dai haka ne hakika tawassali ya cancanta a yi ta ga kowa lima fi in minan nabuwati ga wanda yake da annabta wal bala'ili da falala sawa'un daidai ne kana zalika bi hayati a a rayuwar manzon Allah ne au ba da wafati ko bayan wafatinsa ne fal mu'minu jama'a kun ga mu'mini idza tawassala bi in dai tawassali da manzon Allah inna ma yuridu nabuwati yana nufin annabcinsa allazi jama'a dil kamalat wanda ya cika masa kamala wa haula lamani'un wannan wanda suke hana li tawassali tawassali yaquluna suna cewa yajuzu tawassali wa yin tawassali ya halatta bi amalin saliya da ayyuka kyakkyawa ma kauniya a araran idan an bujuro da ayyuka fazzawati su domin zatin jiki fadilatul aula su ne mafifita fa inna umar radiyallahu anhu haqiqa sayyidina umar yayi tawassali da abbas radiyallahu anhu ayran law salimna lahum zalika da min mika musu wannan fa naqulu lahum sai mu ce idza jaza tawassali bil amali salihati to ahe idan tawassali ya inganta da ayyuka kyakkyawa fa malmanu me yasa kuke hana min jawazi hadin nabi sallallahu alaihi wasallam kuke hana tawassali ga manzon Allah bi itibari tare da lura da ma kama bi abinda manzon Allah Allah ya bashi minan nubuwati na annabci wa risalati da manzanci wal kamalati da cika allati faqat kullu kamalin wanda ya zartewa dukkanin cika wa azamat ya girmama ala kullu amalin salih ga dukkanin ayyuka managarta fil hali a wannan hali falmani ma ma sabbata min al ahadith tare da ma falmanu da lura da abin da ya tabbata na dangane da hadisai addalatu wanda ya shirya ala zalika wa ala iznin bi da ba da izini wa misalu misalin wannan yazo sarar anbiya ga dukkanin annabawa wal mursalin da mursalai salawatullahi wa salamu alaihim ajma'ina wa kaza al awliya haka ma yin tawassali da waliyai wa ibadallahi salihina lama bi min dahar al qadisiyat wa mahabbati rabbil bariyat wa haya wa hayazat ala maratib daji sun taro darajoji wal yaqini wal ma'rifati lillahi rabbil alamin wa zalika kulluhu duk wannan bi sababi saboda dalilin kazancewa min ibadallahi al muqarrabina fa yuqra subhanahu wa ta'ala bi tawassuli bihim Allah ya hukunta mu yi tawassali da su bi hawaijil mu'minina ga bukatan mu'minai wayan bagi ya kamata jama'a an ya kuna zalika tawassulu idan mutum zai yi tawassali wato yayi ma al'adabi tare da labdi yake tawassali al kamil cikakke wajtinabul alfazi da nisantan lafazi al ma da tasiru gairin lahi ta'ala wanda zai zai tsammatar da tarihin wani Allah to wani Allah ce zai tasiri wannan shi aka hana wa min adillati jawazi tawassuli yana daga adillan halatta cewa yin tawassali qissatu saudawu wato labarin saudawu ibn qaribi radiyallahu anhu allazi rawaha dabarani fil kabiri wa biya daga cikin wannan akwai suwad ibn qaribi an shaida rasulullahi sallallahu alaihi ya rera manzon Allah qasidatul latifiya ga irin qasidan nan fa yadu anna la la rabba ghayruhu wa annaka ma'munun ala kulli ga'ibin fa yadu mushrik anna la Allah ba wani ubangiji idan ba shi wa annaka ma'mun kai kuma abin amincewa ne ala kullu gaiban ga duk wanda baya nan wa annaka adnal mursalina wasilatan ila Allah ya ibn al akramin al adai wa annaka cewa kai adnal mursalina ga kusancin mursalai wasilatan kai ne tsanantuwa ila Allah ga Allah ya ibn al ya kai dan masu karamci ala daya wanda yake kyakkyawa فمرنا بما ياتيك يا خير مرسل وإن كان فيما فيه شيء الزوائب فمرنا كومر شم بما ياتيك دابن دي زما يا كاي مبي الخير منزو وإن كان فيما فيه كو دابن دي cikin sa shay الزوائب wato furfura ne zawaibi na zanku wa kulli shafi'an yawma la zu shafa'atin بمغنى بديلا عن سواد بن قاربي wa kulli sha ka zana mun mai ceto yau ranar da ba wani mai ceto sai kai bi ba wanda ya yi sai ya mallaki fatila an sawa da bin ƙaribi da sawa da ɗan ƙaribi falon yankur alai bai muzanta masa ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qawluhu adnal mursalina wasilatu wala qawlu ko ba dan sa kulli shafiya wa hadha min adillati tawassuli wannan yana daga adilla na tawassuli marsiyatun safiya ga kuma ta'aziyya da safiya ta radiyallahu anha ammatin nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna rasat tayi wannan ta'aziyar ba da ubadi sallallahu alaihi wasallam bayan wafatin manzon Allah bi abiyatin da baitoci qala biya ga abin da take cewa ala ya rasulullahi anta rijauna wa kunta bina barran wa lan taku jafiyan ala ma'ana nam ya rasulullahi ya manzon Allah anta rijauna kai ne abin sa ran wa kunta bina barran ka zama kai ne biyayya ne gare wa lam taku ba mai kekashewa bane saboda wannan bai ce fafiya daga cikinsa ni dawo a cikin baitin malamai suka ce haƙiƙa ba ni dawon akwai kira a cikin baitin nan haƙiƙa akwai kira daga ce an tare dawon wata ne tilkal marsiyar sahab sahabai sun ji wannan ta'aziyya radiyallahu anhu wa lam yunkir alaiha ahad babu wanda ya mazanta kaulawa ba danta da ce ya rasulullah an tare dawon qala al-allamah ibn hajar ibn hajar ya ga mana fi kitabi al-littafin da ake ambatansa bil khairat al-ihsan في مناقب إمام أبو حنيفة النعمان في الفصل الخامس ويشرون إن إمام الشافعي شرع إمام الشافعي أيام وترانا هو في بغداد ينا برنم بغداد تو كان يتوسل بالإمام أبو حنيفة سعودية والشافعي ينا توسل إلى إمام أبو حنيفة رضي الله عنه يجو إلى ربه zai je kabarin Abu Hanifa Shafi'i ba ya zuru idan ya ziyarci Abu Hanifa fa yusallimu alaihi zai masa sallam summa yatawassalu ila Allah ta'ala sai ya yi tawassali da abu hanifa fi kara ya hajjati ya biyan bukatan sahi imamu shafi'i wa kada sabata tawassali imamu ahmad kuma imamu ahmad bin hanbali yana tawassali da imamu shafi'i radiyallahu anhu ma hatta ta ajaba ibnu abdullahi hadansa abdullahi dinga mamaki ibnu imamu ahmad fi zalika cikin wannan fa qala lahu imamu ahmad sai imamu ahmad yace karka damu faɗa nan innan shafi'i shi shafi'i da kaga shi ka shamsu linnas ai kamar rana ne ga mutane walafiyat shafi'i da kake ganin sa lafiya ne lilbadan da jiki wala ma balagal imamu shafi yayin da labari ya kai ga imamu shafi anna ahlul maghrib muna mutanen gabaci maghrib ya tawassaluna suna tawassali ila Allah ta'ala izuwa ga Allah da imamu malik lam yunkar alaihi shafi yace babu laifi sitai wa qala imamu abu hasan abu hasan shazili ya ga mana radiyallahu anhu man kana lahu ila la hajat duk wanda yana da bukata gurin Allah wara da ƙara'a Allah yake nufin zai ja masa bukatansa to bal ya tawassali ila Allah ta'ala yayi tawassali da Allah bi Imam al-Ghazali yace kai tawassali da Imam al-Ghazali yanzu Allah zai biya maka bukatansa wa zakar anu ya ambata mana al-Allamah Ibn Hajar fi kitab al-musamma sunan littafin al-sawa'iq ana kiransa da sawa'iq al-muharraqa li ahli dalala wa zindiqa anna al-Imam Shafi'i Imam Shafi'i radiyallahu anhu tawassali yana tawassali da ahlul baitin nubuwa imam shafi yana tawassali da yayan gidan manzon Allah hay su kare yayin da ga shafi abin da yake faɗa alin nabi zuriyati wa hum ilayhi wasilati imam shafi yace alin nabi kaga alin manzon Allah zuriati zuriyan mu ne alin manzon Allah wa hum ilayhi wasilati da zuriyan manzon Allah muke kama kafa أرجو بهم أعلى غدا بيد اليمين سبياتي أرجو بهم da zuriyar manzon Allah muke sa rai in ji shafi a da ga dadi yadi ranan gobe kiyama za a bani da hannuna alyamini za a ban takarda na a hannun dama ranan lahira amma alfarman ƴaƴan gidan manzon Allah wa bada wannan imamu shafi'i wa zakar al-allamata sayyidi dahiru ga sayyidi dahiru zai magana bunu muhammadu buna hashim bi alawi fi kitabi a littafinsa da ake ambato al-mujma'ul ahbabu fi tarjumami imam abu isa turmudi sahibu sunani annahu ra'a bil manan kuna gani ai a mafarki ne ya ga rabbul izzati yi a mafarki ya ga Allah fasalahu amma ya habibu anhu al-iman yace ubangiji me mutum zai yi ne ka kare masa imaninsa wa ya tawafawu alai wanda mutum zai mutu akan imani ya ga Allah a mafarki ya ce Allah me mutum zai iya mutu da imani kar ya rabu da imani bari ka jaban da Allah zai gaya masa qala fa qala li sai Allah ya ce da ni in ji shi qul ba'da sallati rak'atay al-fajr in kai rak'atan al-fajr qabla salati al-fajr al-subhi kafin kai sallan asbahi ga addu'a da za ka yi nan ilahi ka kira da haka sai ka ce bi hurmatul hasan wa akihi wa jaddihi wa banihi wa ummihi wa abihi na jani min algammi Allah ya ce ka faɗi wannan ka ga wanda yake lakana addu'an ake faɗa Allah ne sai an kai ka makura Allah ne ya ce a faɗa haka ka ce Allahumma bi hurmatil hasan Allah ya ce ka ce in ka ce ilahi mahalicci na ka ce Allah saboda alfarman hasan wakihi da Husaini wa jaddihi da kakansa annabi Muhammadu wa bani da ‘ya'yansa, wa ummihi da mahaifiyarsa Fadama, wa abi albarman babansa Ali, ka ce na jini min algami Allah ka tseratar da ni da bakin shi, Allah ya ce, Allah ne ya koya masa addu'an, kuma ya ce ka faɗa zan tsere ka, waye ne koya addu'an nan Allah ne, samu ba ruwanmu da kai, Allah ya ce, Allah ya ce a yi tawassali, Allah ya koyar da tawassali, kuma yi ya zantar da tawassali ya gaya wani gayi kuma duk duniya kun rubuta hadisin to inda Allah kake tsoro zai ma laifi ga Allah ne yace ayi tawassalin wani yana koya masa allazi ya bada ga yace allazi ya nabi kuma zannan kace ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram as'aluka an tuyi qalbi bi nuri ma'rifatika ya Allah ya Allah ya Allah ya rahamur rahimin yace ka faɗa wannan yace zaka mutu da imani Allah ne ya koya masa fa kana imamu turmizi ya qulu zalik turmizi yana faɗin wannan ya kutare kafan ku daima kull ba da salatu subi waya mar azhabu yana umartan almajiran sa suna faɗin wannan waya husu yana motsa alamu wazibatu alai da nacewa akan faɗin haka falau kana tawassalun mamnu'a da tawassali abin hanawa ne lamma ba ala wazir imamu da wannan limami tirmidhi bai yi ba wala amara bi fi'lihi da bai umarni a dinga yaka tayi ba wal muwazzabu alai da tirmidhi bai nace da wannan ba wa huwa imamu hujjatu tirmidhi limami ne na hujja yagtadi bihi duk duniya suna koyi da tirmidhi bal hadha amru wannan lamari ne ani a tawassuli na tawassuli lam yankiru kadun ahadin min ba wani malami da yayi sai hana wal kalahu na da can da na yanzu ta ta ja haula sai da wa'annan munkiran suka zo in ji shi tawassali da can an yi yau an yi ba mahalukin da ya hana sai da wannan munkirin ya zo ya ce kasan munkirin muhammad bin abdulwahab yake nufi mal wa bi azkarin nawawi ya zo daga wuridin nawawi ana nabi sallallahu alaihi wasallam amara an yaqulu al-abd bawa ya faɗi ba da rakatai al-fajr salasa ya faɗi wannan sau uku bawa allahumma rabbi jibrilu وميكائيل وإسرائيل وذرائيل ومحمد صلى الله عليه وسلم أجري من النار duk wanda ya faɗi wannan Allah zai tsere da shi ga wuta ka gani qala bi sharil azkar kaza haula bi zikri bi tawassuli bihim duk an ke uwayen nan da tawassali an yi tawassali da jibrilu an yi tawassali da mikailu an yi tawassali da isra'ilu an yi tawassali da azra'ilu sannan aka ƙara da tawassali da annabi Muhammadu wai la idan ba haka ba ko wa ta'ala rab ai jamil makalu ai duk wannan da ka kama sunansa Allah ne Yesu to me za a kama sunansa tawassali kenan fa ba hamza liya ka bayanci wannan annahu min tawassali al mashru'a wannan yana daga tawassali wanda aka sharanta yi wa bi sharri hizbul bahari ya zo daga wani wato addu'a ana kiransa da hizbul bahari a sharhinsa ya zo lil imamul zuruqi ba da zikiri ka ziri min al-akbar bayan ya ambaci labari da yawa yace Allahumma inni natawassalu ilayka bihim fa innahum ahabbuka wa ma ahabbuka hada ahabbatum fa yuhibbuka iyyahum wa zallu ila habbika wa nahnu lam nusalli ila hubbihim fika fatamim lana zalika ma al-afiyatul kamilatu ash-shamilatu hatta nalqaka ya arhamur rahimin nan ma dai tawassalin ne wani ba da al'arifina duwawul mushamil akwai addu'an da ya taro ala qaulihi Allahumma rabbil kaaba wa baniha wa badimatu wa abiha wa baliha wa baniha nawwara basari wa basirati wa zarri wa sarirati wa qad jaraba hadha du'ai li daruri basari duk wanda idan sa baya ganin